إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci na kerau a wannan gari na katsina a yau safiyar laraba يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وانا حديثي حديثي ne wanda Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah Imam Ahmad suka ruwaito shi hadisin Aban an Usman ibn Usman an Usman ibn Affan hadisin aban daga ibn affan daga usman aban ibn usman daga usman ibn affan radiyallahu anhu wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da wannan zikiri wanda mutum idan ya faɗe shi da safe sau uku ko ya faɗe shi da yamma sau uku annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce lam yadurruhu shay babu abin da zai cutar da shi ma'anar zikirin shine bismillahi allazi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama da sunan Allah wanda babu wani abu a ƙasa ko a sama da zai iya cutarwa tare da sunansa wa huwa as-sami'ul alim shine mai ji mai gani mutum ya faɗi wannan sau uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lam yadurruhu shay'un babu abin da zai iya cutar da shi domin dukkan abin da aka ambaci sunan Allah a cikinsa to an ba an an faɗi abin da yake kariya abin da zai zama kariya zai zama tsaro ubangiji ta'ala zai tsare mutum daga dukkan wani abu mai cutarwa cutar da za ta zo daga sama ne ko kuma daga ƙasa ne aban ibn usman shi ne ya ruwaito wannan hadisin daga mahaifinsa usman ibn affan to ya, kamu da cutar shanyewar rabin jiki sai wani daga cikin mutane lokacin da yake faɗar wannan hadisi sai wani ke kallonsa wato yake kallon a to ya gashi shi ya samu matsala a jikinsa idan har abin da yake faɗa haka yake shi ya aka yi ya samu matsala gashin har ya samu shanyewar ɓarin jiki shi ne aban ibn usman yake cewa naga kana kallona wani hadisi da na gaya maka haka yake daga manzo sallallahu alaihi wa sallama kuma ni wannan abin da kake ga ya same ni bai same ni ba sai a ranar da na manta ban faɗi wannan ba Allah ta'ala ya mantar da ni domin ƙaddararsa ta, ta gudana a kaina liyumdi alayya qadarahu don Allah ya zartar da ƙaddararsa a kaina sai ya kasance a ranar ban faɗi wannan ba saboda haka abinda na ruwaito haka yake don haka idan Allah ta'ala ya ƙaddara wani abu zai samu mutum to sai ka ga ya bar faɗar wannan ɗin tunda an ce ka faɗa sau uku da safe sau uku da yamma to yau da gobe za ka iya kamanta wani abu zai iya shagaltar da kai to ta irin nan in akwai wata kaddara ubangiji ma na iya mantar da kai saboda wannan kaddara ta tabbata al-qurtubi rahimahullahu ta'ala yana cewa na kasance ina faɗar wannan addu'ar duk sanda safiya ta yi ko yamma ta yi sai wata rana na je madina sai ban faɗa ba sai kunama ta harbe ni harbin kunama nan sai tuna min cewa ashe ban faɗi wannan addu'ar ba sannan akwai daga cikin wani daga cikin malamai na cewa iyalai na sun kasance duk kullum sai na sa su sun faɗi wannan kullum za su abin nan da safe sai na sa sun faɗi wannan sun yi wannan addu'a da yamma sai na sa su sun yi wannan addu'a to akwai wata yarinya daga cikin ƴaƴana kunama sai ta harbe ta da daddare amma bata ji zafin harbin kunamar ba wato gashi an samu harbin amma ubangiji ta'ala ya cire cutarwar saboda haka faɗar wannan tare da ikhlasi a zuciya yana taimakawa wajen samun bawa ya samu tsari daga abubuwan da za su cutar da shi a sama suke ko a ƙasa suke sai ta sha uku raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiya wato na yadda da allah a matsayin ubangiji na yadda da musulunci shine addini na kuma yadda da muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine annabi ya faɗi wannan salasa marra sau uku wani hadisi imamun nasa'i imam ahmad da nasa'i da abu dawud da ibn sunni da tirmizi sun ruwaito shi sai dai a salsalar wannan isnadin wato hadisin sauban ibn bujdud radiyallahu anhu sai dai a isnadinsa akwai wani da ake kira sabiq ibn najiya wanda a cikin malamai in banda ibn hibban babu wanda ya yaba masa sauraka wannan isnadi na shi wannan ruwayar tana da rauni amma ya zo a cikin sunan abi dawud da sahih ibn hibban da mustadrak na hakim hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu ce man qala raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin صلى الله عليه وآله وسلم نبيا وجبت له الجنة وجبت له الجنة wanda duk zai ce raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyan aljanna ta wajaba gare shi amma a ruwayar sababu ambatan safa da yamma sabanin wannan ruwayar da muke ke gabanmu yana cewa anna man qalaha thalathan hina yusbihu wa thalathan hina yumsi kana haqqan ala Allah an yurdiyahu yawm al-qiyamah wanda zai ambaci wannan sau uku da safe ko sau uku da yamma to ya cancanta bisa ya wajaba ga Allah ta'ala an yurdiyahu yawm al-qiyamah ya yardar da shi ranar gobe kiyama wato ya masa abinda sai ya ji ya gamsu wadda ita ce ruwayar da take gabanmu abinda ya ta faɗa na sakamako na farko an ce a faɗa sau uku na biyu kuma safe da yamma na uku kuma sakamakon wanda ya faɗa shi ne allah ta'ala zai yardar da shi ranar gobe kiyama ruwayar abu sa'idul khudri ita kuma bata ce safe da yamma ba sannan kuma sakamakon cewa akai wajabat lahul janna ba kana haqqan ala Allah an yurdiyahu ba akwai riwayat tabarani a cikin al-mu'jam al-kabir da kuma ibn qani a cikin littafin sa mu'jam as-sahaba sun ruwaito wannan hadisin ta hanyar Rishdin ibn Sa'ad daga Huyay ibn Abdullah al-Mu'afiri daga Abdurrahman al-Hubli daga wani sahabi da ake kira al-munayzir al-munayzir sahabin annabi ne sallallahu alaihi wa sallama kuma dan afirka yake cewa na ji annabi sallallahu alaihi wa sallam don aka ce afirka ana nufin yankin tunusi a yanzu ba wai afirka baka ba ya ce sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wa sallam ya kolo man kala idza asbaha raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyan fa ana za'imu li akhudha bi yadihi hatta udkhilahu aljanna yace wanda ya faɗi wannan jumloli guda uku raditu billahi rabban na yadda da Allah a matsayin ubangiji wa bil islami dinan na yadda da musulunci matsayin addini wa bi muhammadin nabiyya na yadda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi fa ana za'imu li akhudha bi yadihi hatta udkhila al janna to na laminci zan kama hannunsa har sai na shigar da shi aljanna daga wannan yayi kama da hadisin abu sa'id al-khudri sai dai kawai a ciki an ambaci idza asbaha wanda babu shi a babu shi a ruwayar Abu Sa'id al-Khudri wannan ruwayar sanadin ta yana da rauni sai da Ibn Hajar a cikin al-Isaba cikin al-Isaba fi tamyiz as-sahaba ya ce Ibn Ibn Wahab yayi wa shi Rishdin Ibn Sa'd Rishdin Ibn Sa'd yana da rauni amma ya ce Ibn Wahab ya masa mutaba'a to koda wannan isnadi ya tabbata abinda zamu samu na ƙari akan hadisin abu sa'id al-khudri shine idza asbaha idan ya wayi gari ya faɗi haka ƙarin idza amsa shi kuma bai bai tabbata bai samu ba a wata ruwaya saboda haka a takaice muna iya cewa hadisin ya tabbata amma babu abu guda biyu wanda shi mai littafin ya ambace su a nan a cikin ruwayoyi ingantattu babu matun marece ba kuma babu kuma batun sau uku batun sau uku ya zo a waccan ruwaya ce wacce tana da rauni sheikh nasiruddin albani ya raunana ta amma ya tabbatar da wannan ruwayar ta almunayzir sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wannan zikiri za mu ga ya kunshi addinin gaba daya ya kunshi shika-shikan wato ubudiyya ta bawa ga ubangijinsa da farko akwai tabbatarwa da Allah ta'ala rububiyarsa da yadda da shi a matsayin shi ne mai yin komai kuma komai ya yi mutum ya yarda da wannan raditu billahi rabban na yarda da Allah a matsayin ubangiji da waka na yarda shi ne mahalicci na shi ne mai azarta ni shi ne mai bani shi ne mai hana ni komai nawa yana a hannunsa da waka dukkan abin da zai zartar a kaina na amince na yadda saboda haka arrida bi rububiyyati Allah subhanahu wata'ala taqtadi arrida bi uluhiyyati idan ka yarda cewa Allah shine ya halicce ka shine mai baka mai hana ka ka yarda da cewa komai naka yana a hannunsa to ashe dole ka yarda shine abin bauta shi kadai ba za a bauta masa ba za a bauta wa kowa ba sai shi ka yarda cewa Allah ta'ala shi ne masoyinka na ƙoli da ba za ka so wani ba sama da shi ka yarda da cewa Allah ta'ala shi ne abin dogaranka ba za ka dogara da kowa ba sai shi ka yarda da cewa Allah ta'ala shi kake fata ka samu a gurinsa ba ka raja'i a gurin wani sai Allah ka yarda da mai da al'amarinka ga Allah ta'ala ka yarda cewa shi ne wanda ya fi cancanta ka ji tsoronsa sama da kowa wanda duk yana ƙarƙashin razitu billahi rabban wa bil islami dinan ka yarda da cewa almusulunci shi ne addini wannan ya ƙunshi biyayya ga dukkan koyarwar wannan addinin ka yarda cewa babu wani addinin da ya kai musulunci kuma babu wani addinin da allah zai karɓa in ba musuluncin ba wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min ka yarda da cewa musulunci shine mai ubartar ka shine mai hana ka ka yarda cewa dukkan wani faɗi tashin ka zaka yi shi ne gwargwadon koyarwa ta addinin musulunci abinda aka ce ka yi zaka yi abinda aka hana ka zaka hana ka yarda zaka miƙa wuya ga wannan addini miƙa wuya ta gaba ɗaya ba tare da kana jin damuwa ko kunci a zuciyarka ba dangane da wani hukunci da musulunci ya zo da shi wannan duk yana karkashin raditu bil islam wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyan ka yarda da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shine annabi shine wanda Allah ta'ala ya aiko zuwa gare ka don haka ka yarda zaka gaskata shi cikin dukkan abin da ya faɗa zaka yi masa biyayya cikin dukkan umarnin da yayi zaka hanu daga dukkan wani abin da ya hana zaka sallama wa maganganunsa ba tare da jayayya ba za ka guje wa dukkan wani abin da ya saba wa tafarkinsa za ka ƙaurace wa dukkan wani abin da aka ƙara a cikin addininsa wanda ba shi ya zo da shi ba saboda haka wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyan ya kunshi biyayya ta gaba ɗaya a ta'atul mutlaka biyayya ta gaba ɗaya ga annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin shi na annabi saboda haka dukkan wani girma da ake bawa annabin Allah kaye da za ka ba shi saboda haka kaga wannan shine musulunci shine rayuwar ubudiyya ga Allah ta'ala gaba daya saboda haka mutumin da ya faɗi waɗannan abubuwa ya kuma yadda da su a aikace to babu shakka wannan aljanna ta waje ba gare shi domin aljanna ba ta kowa ba ce sai ta waɗanda Allah ta'ala ya yadda da su wanda Allah ta'ala ya yadda da shi to shi ne ɗan aljanna don haka wannan addu'a ta cancanci wannan sakamakon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na cewa wajabat lahul janna aljanna ta wajaba gare shi faɗar wannan da safe baya hana ka faɗe shi a dukkan lokacin da kake bukata kasancewar a watar waya an faɗi cewa idan za asbaha baya hana cewa da rana ka faɗa da yamma ka faɗa da daddare ka faɗa illa iyaka wancan ruwaya ta cewa idan ya waye gari yana ƙara nuna maka tabbacin wato ƙarfin faɗarta da safe idan ka waye gari ka jaddada alkawarinka tsakaninka da Allah da yarda da waɗannan shika-shikai na rayuwar bawa a doron ƙasa waɗannan shika-shikai guda uku rububiyar Allah ta'ala sannan miƙa wuya ga addinin Allah musulunci sannan kuma yarda da annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar yi masa da'a da biyayya cikin abin da ya zo da shi ka jaddada wannan kullun da safe a aikace kuma a ga hakan domin faɗa da baki ba shine mai wahala ba kowa na iya faɗa da baki ce ya yarda ya yarda amma a aikace a aikace shine zai tabbatar da cewa abin da ka faɗa da bakinka haka yake har zuciyarka idan da da baki za ka faɗa amma a aikace babu abin da yake nuna haka ko kana aikata abin da yake sabawa hakan to da ka zama cikin waɗanda Allah ta'ala yake cewa ya kulu na bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna faɗar suna faɗa da bakunan su abin da baya cikin zukatan su saboda ka abin da yake cikin zuciya tabbas zai bayyana a gaɓoɓi saboda ita zuciya ita ce ke ba wa gaɓoɓi umarni ba abinda ta karɓa to gaɓoɓi za su yi aiki da shi idan har mutum ya zama yana faɗa da harshensa gaɓoɓinsa kuma ba sa wato ba sa responding ba sa ansa wannan abin to alama ce da take nuna ba daga zuciya ne ba abin kawai akan akan wato harshe ne kaɗai yake to idan mutum ya faɗa da safe yana nuna cewa a yininsa gaba ɗaya zai tafi akan wannan tsarin da ya yarda da shi na biyayya ga Allah ta'ala da miƙa wuya ga addininsa da sadaukarwa ga annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan kuma baya hana mutum ya kasance ya faɗi wannan a wasu lokuta da ya ga dama ƙayyade abin da uku kamar yadda yake a cikin wani littafi riwayar sabit ibn dajiya ce wacce muka ce riwaya ce wacce bata inganta ba don haka za ka iya lissafa shi wannan riwaya a cikin azkar na sabah wato zikiri na safiya amma ba za ka iya kawo shi a cikin azkar na masa ba saboda riwaya ba ta tabbata ba da wannan siga sai na gaba na sha hudu يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وانا حديثي إمام الحاكم أتكل التافنسة المستدرك ده ابن السني أتكل التافنسة عمل اليوم والليلة لكما الإمام البيهقي أتكل التافنسة الأسماء والصفات sun ruwaito shi ta hanyar zaid ibn hubab yake cewa haddathana uthman ibn mawhib maula bani hashim قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة رضي الله عنها ما يمنعك أن تسمعي ما أوسيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين waɗannan malamai suka ruwaito wani hadisi ta hanyar zaid ibn al-hubab yake cewa usman ibn mauhib maula bani hashim ya gaya mun hadisi ya ce ya ji daga anas ɗan malik radiyallahu anhu yana cewa manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce wa fatima 'yarsa رضي الله عنها ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به me zai hana ki ba za ki me zai hana ki ki saurari abin da nake miki wasiki da shi an taquli idza asbahti wa idza amsayti ki ce ki fada yayin da kika wayi gari ko kuma lokacin yammaci ki ce ya hayyu ya qayyum ya rayayye ya wanda yake tsaye da zatinsa bi rahmatika astaghith da rahamarka nake neman agaji aslih li sha'ani kullahu ka gyara min al'amari na dukansa wala takilni ila nafsi tarfata ayn kada ka bar ni da kaina gwargwadon kiftawar ido wani hadisi hadisi ne hasan sanadinsa hasan ne Uthman ibn Mawhib Abu Hatim yana cewa salihul hadith sheikh nasiruddin albani ya hassana shi cikin silsilar sahiha dc na 227 wani hadisi za mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya yi wa fadima yarsa wasiya da shi wasiya kuma tana nuna umarni mai ƙarfi idan aka ce abu kaza wasiya ne ana nufin an yi ba da umarni mai ƙarfi da ya dace lalle lalle a kula da shi shi yasa ake cewa wane yayi wasiya kalmar wasici a larabci tana nufin karfan umarni to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo abin da zai faɗa mata dinnan na ambaton wannan zikiri a matsayin wasiya sannan kuma yake faɗa wa yarsa wacce ya fi so wanda ma yake cewa tsoka ce daga jikinsa abinda duk zai daɗaɗa mata zai daɗaɗa masa abinda zai ɓata masa zai ɓata mata zai ɓata masa to zaɓar yarsa ya gaya mata wannan a matsayin kuma wasiya wannan yana nuna girman sha'anin ita wannan addu'a ko wannan zikiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mata ta faɗa da safe kuma ta faɗa da yamma za mu ga addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fara tawassuli da waɗannan sunaye guda biyu ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum alhayyu sifa ce ta ubangiji shine Allah ta'ala rayayye rayuwar ubangiji kuma rayuwa ce da ba ta da farko sannan kuma ba ta da ƙarshe ba ta da farko domin rashi bai riske ta ba duk wata rayuwa gabaninta akwai rashi da babu musan na aka yi da babu sama aka halicce ta babu ƙasa aka halicce ta haka duk wata rayuwa da ka gani sabaqaha adamun sai banda rayuwar Allah babu wani lokaci da babu Allah sannan la yalhaquhu fana' baya karewa baya zuwa ƙarshe dukkan wani mahaluki mutuwa zai yi kullu nafsin za'iqatul maut kullu man alaiha fan rayuwar Allah ta'ala ita ce rayuwar da ba ta da farko domin babu rashi a gabaninta ko ba ta da ƙarshe domin ƙarewa ba ta da sukatta ubangiji ta'ala ya sifantu da sifar alhaya bisa mafi kamalar wajihi wato fuska ubangiji ta'ala sifar rayuwa dinnan rayuwa ce take kammalalliya wacce babu wani abu na nakasa ko tawaya a cikinta babu tawaya ta fuskar mutuwa shi yasa rayuwar 'yan aljanna take rayuwa ce ta fi ta rayuwar duniya ta fi ta rayuwar duniya kamala saboda mai saboda babu mutuwa a ciki babu rashin lafiya babu bacin rai don haka dukkan rayuwar da ta kubuta daga nakasa da aibi to wani alama ce ta kamalar rayuwar to rayuwar ubangiji ta fita kowa kamala ta fita kowa kamala saboda dukkan wani abin da yake aibi ne ko nakasa ne ko tawaya ne babu a cikin rayuwar ubangiji saboda haka ya sifantu da sifofi waɗanda suke mafiya mafiya ɗaukaka sifar ji da gani da iko ainihin sifar ji da gani idan aka ce ga mutum da ransa amma baya ji baya gani kaga ya samu tawaya to tunda Allah ta'ala rayuwarsa kammalalliya ce kaga dole ka yadda yana ji yana gani don haka sifar alhayu sifa ce da ta kunshi sifofi da dama na ubangiji ƙarƙashinta sannan alƙayyum alƙayyum shine wanda yake alƙa'imu bi zatihi alghaniyu bi zatihi sannan alqa'imu bi hawa'iji khalqihi ya wadatu da kansa ya wadatu da zatinsa sannan kuma mai biya wa halittunsa bukata saboda haka a karan kansa baya da bukata zuwa ga kowa amma kuma kowa yana da bukatuwa zuwa gare shi shine as-samad allazi yaqsiduhu تقصده الخلائق بحاجاتها wanda kowa yake nufarsa da bukatarsa saboda kaga waɗannan sunaye guda biyu ya hayyo ya qayyum sunaye ne waɗanda suke kunshe da manya-manyan sifofi na ubangiji shi ya sa ma suka kasance daga cikin sunayen da ake cewa su ne ismullahi al'azam sunan allah mafi girma kamar yadda ya zo a cikin sunan tirmidhi da sayo ibn hibban annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ji wani yana addu'a yana cewa allahumma ni ashhadu bi anna laka alhamd la ilaha illa anta almannan badi'u samawati wal ard ya hayyu ya qayyum النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيتي لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دي يجمع الدعاء لنا يا أنبتشي يا حي يا قيوم أتشكين الدعاء سا النبي يتي يا روك ألا دسونا الأعظم ما في جرمه وإذا إذا كروك ألا دشي زي باكا idan ka bai Allah da shi zai baka idan kai addu'a da shi zai ansa sannan ya tabbata cikin sunan ibn maja da salsala mai kyau nabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ismullahi al'azam yana cikin fadar Allah ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim da kuma farkon suratu ali imran الله لا إله إلا هو الحي القيوم sauraka so, alhayyul qayyum yana daga cikin sunayen sunan Allah mafi girma da aka ambata to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bude tawassulinsa da waɗannan sunaye waɗannan wannan suna wanda yake da girma ko wannan sifa hayyu da alqayyum yace bi rahmatika astaghith da rahmatka nake neman agaji nake neman agaji domin al'istigasa ba a yin ta ga kowa sai ga Allah cikin abin da babu mai iya yinsa sai Allah akwai abin da wani zai iya yi maka saboda yana da ikon yi Allah ya ba shi ikon ya yi kuma a yana a gurin da zai iya yi maka to wannan kana iya neman taimakonsa a kai wani abinka ne ya faɗi ka ce ya taimaka ya miƙo maka gashi nan a gabansa abin zai iya tsugunawa ya ɗauko ya miƙo maka rance kake so kana cewa ya taimaka maka da rance saboda kashi nan a gabanka kuma ka sai yana da abin da zai baka wanda istigasa ce bil makhluqi fi ma yaqdiru alaihi ka nemi taimakon makhluqi akan abin da zai iya wannan babu komai kamar da Allah yake cewa fastaghasahu allazi min shi'atihi ala allazi min aduwi amma abinda babu mai iya yin shi sai Allah ka neme shi a gurin wani mahaluki to kai shirka ka ɗauki aikin Allah ta'ala ka ba ma wani kamar mutumin da ba shi da lafiya ya zaci cewa wani zai iya ba shi lafiya ba Allah ba Allah shi kaɗai ne mai ba da lafiya wa iza marittu fa huwa yashfi Allahumma anta shafi la shifa illa shifa'u Allahu huwa at-tabib kamar yadda annabi yake faɗa Allah shine likita na hakika kamar mutumin da yake neman ɗa bai da ɗa ko take neman haihuwa amma ta nema a gurin wani ba Allah ba babu mai iya bayar da haihuwa sai Allah ya habu liman ya sha'u inasan wa ya habu liman ya sha'u zukur au yi zauwi da hujji ƙuranin wa inasan wa ya ji aluman ya sha'u a fima za ka shi yake bayarwa shi yake hanawa shi yake ba da haihuwa shi yake hana haihuwa kamar wani wanda ɗan uwansa ya ɓaci ba a gan shi ba babu wanda zai iya dawo maka da shi sai Allah kana iya ɗaukan wasu matakai da shari'a ta yadda da su na ka sanar na ka yi bincike na ka yi cikiya amma wane ne haƙiƙari zai dawo maka da shi Allah ne kana da maƙiya waɗanda suke ƙoƙarin cutar da kai babu mai iya kare ka daga su sai Allah babu iya baka nasara sai Allah wa man nasru illa min indillah Allah shine mai bada nasara in yansurkum Allah fala ghaliba lakum wa in ya'khudhukum faman dhal ladhi yansurkum min ba'di haka nasara daga Allah take shi yake bada nasara ga komai to duk waɗannan ayyuka ne na Allah baka neman agajin wani Allah a kansa sawa'un wannan mutum ne wanda kana ganin shi gashi nan a gabanka kana iya zuwa ka yi magana da shi ba zai iya maka waɗannan ayyukan ba ballantana kuma wanda ya koma ga Allah ya rasu ka ce kana neman wani abu a wajensa na agaji bayan baya duniya tun ya zo faɗuwa ya kira wani ba Allah ba in yi haka to ya ɗauki aikin Allah ya ba mu wani ya kira mala'ika ko ya kira wani daga cikin annabawan Allah ko ya kira wani daga cikin waliyan Allah a lokacin babu mai iya tsare ka daga wannan faɗuwar sai Allah yayin da ka kira wani ba Allah ba to ka ɗauki aikin Allah ka ba mu wani za ka ita istigasa irin waɗannan abubuwa da Allah ake shi yasa Allah ta'ala cikin bayanin halayen annabi sallallahu alaihi sahabbansa yace iz tastagisuna rabbakum fastajaba lakum iz tastagisuna rabbakum ku tuna lokacin da kuke neman agajin ubangijin sai ya amsa muku sauraka anan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce bi rahmatika astagis da rahamaka nake neman agaji kaga ya nuna maka cewa rahama sifa ce ta ubangiji sifar ubangiji kuma ana roƙon Allah da ita kamar yadda ake roƙon Allah da sunayensa kamar yadda Allah ta'ala ce walillahi al-asma'ul husna walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye mafiya kyau ku roƙe shi da su to haka nan zaka iya roƙon Allah ta'ala da sifofinsa ma me yake tabbatar da haka wannan hadisi bayan ya roƙe shi da sunayensa sai kuma ya tawassuli zuwa gare shi da rahamarsa sannan ya ce aslih li sha'ni kullahu ka gyara min dukkan al'amarina dukkan wani al'amari nawa ka gyara min shi kaga wannan yayi daidai da kasancewarsa alqayyum wanda yake tsaye da bukatun halittunsa duka komai nasu a hannunsa yake kuma shine zai iya abinda ba za su iya ba wala takilli ila nafsi tarfata ayn kada ka kyale ni da kaina koda da kiftawar ido koda daidai da kiftawar ido in Allah ta'ala ya watsar da bawansa koda ke kiftawar ido ya halaka saboda dukkan wata daƙiƙa dukkan wani sakan a cikin bukatuwa kake zuwa ga Allah rayuwarka ba za ta tsayu ba sai idan ubangiji ta'ala ya biya maka wannan bukatar saboda haka a cikin kulawar ubangiji kake ulman yakla'ukum bil-layli wal-layli wan-nahari min ar-rahman lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah ko da yaushe cikin kulawa kake ta Allah ta'ala shine yake tsare da kai ya sa masu tsaranka ka to idan ya watsar da kai gwargwadon kwayar wato kiftawar ido to ma'anarsa ka halaka to shine annabi sallallahu alaihi wa sallam yake koyawar yarsa na na Fatima radiyallahu ta'ala anha a matsayin wasiya da rika fadar wannan safe da yamma kaga shi ma yana daga cikin azkarus sabah wal masa sannan na gaba yana cewa asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده وانا حديث أبو مالك الأشعريني الإمام أبو داود ya fitar da shi a cikin littafin as-sunan haka nan imam at-tabari afwan imam at-tabarani ya fitar da shi a cikin littafin sa al-mu'jam al-kabir da kuma littafin sa musnad ash-shamiyyin ta hanyar wani da ake kira Muhammad ibn Isma'il ibn Ayyash shi kuma yake cewa haddathani Damdam ibn Zur'a kuma daga babansa daga Damdam ibn Zur'a daga shuraih ibn ubaid ibn abi malik daga shuraih ibn ubaid an abi malik al-ash'ari radiyallahu anhu wannan isnadin yana da rauni yana da illa guda biyu hadisin wannan yana da illa guda biyu illa ta farko muhammad ibn isma'il ibn ayyash malamai sun raunana shi shi kansa abu dawud wanda shi ya ruwaito na hadisin a cikin su'alatul ajurri tambayoyin da wani almajirinsa ajurri ya yi masa akan mazajen hadisi ya rauna na shi wanda ya ruwaito na hadisin kaga abu dawud shi kansa ya rauna na hadisin sannan almunziri shi ma ya rauna na shi illarsa ta biyu akwai abin da ake kira al'inkifa wato datsewar yankewar sanadi tsakanin shuraih ibn ubay da abi malik al'ashari abu malik al'ashari sahabi ne shuraih ibn ubay tabi'i ne amma bai da ruwaya daga wani sahabi musamman abu malik al'ashari bai ruwaito hadisi daga wajensa ba saboda haka akwai wata wasuɗa akwai wani da aka da aka sarayar a tsakankaninsu wanda ba ambace shi ba wanda wannan kadai illa ce da take sa malamai su mayar da hadisi da aka salsalarsa ba ta cika ba don haka malamai da yawa suka suka raunana wannan hadisi almunziri a cikin targhib wa tarhib ya raunana shi ibnu hajar a cikin littafin sanata ibil afkar da wasu daga cikin littafansa ya raunana wannan hadisi sheikh nasiruddin albani ya raunana shi a cikin silsilar da'ifa sauraka wannan ruwaya wani hadisi hadisi ne mai launi kamata a cire shi da kamata a bar shi ba saboda babu wani abin da zai tallafe shi sannan kuma akwai a babin akwai hadisai da yawa da ruwayoyi da yawa waɗanda za su wadatar ga barinsa wato za su wadatar ba lalle sai an biyo ta kansa ba abinda yake cewa asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin mun wayi gari kuma mulki ya wayi gari ga Allah ubangijin talikai Allahumma inni as'aluka khaira hadha al-yawm ya ubangiji ina roƙonka alkhairin wannan yini fathahu wato fatahinsa ana nufin nasarar da take ciki wa nasrahu da nasara a bisa abokin gaba wa nurahu da haskensa wa barakatahu da albarkarsa wa hudahu da shiryarsa wa a'udhu bika min sharri ma fihi wa sharri ma ba'dahu kuma ina neman ka tsare ni daga sharrin cikinsa da kuma sharrin abin da yake zai biyo bayansa zikiri na sha shida shine wanda yake cewa asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlasi wa ala dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala millati abina ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin wani hadisi ne da ya tabbata imamun nasa'i ya fitar da shi a cikin littafinsa sunan al-kubra ko kuma amalul yawmi wal laila haka na ibnu sunni almajirinsa ya fitar da shi shi ma a cikin amalul yawmi wal laila haka na imamu darimi ya fitar da shi a cikin sunan dinsa da tsabarani a cikin littafin addu'a da ibnu abi shayba a cikin al-musannaf da imamu ahmad a cikin musnad sun fitar da shi ta hanyoyi da yawa ingantattu daga yahya ibnu sa'id القطان شي كما daga سفيان ابن سعيد الثوري شي كما daga سلمة ابن كهيل شي كما daga عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبزة daga babansa عبد الرحمن ابن أبزة رضي الله عنه yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuna idza asbaha ahaduna an yaqula annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu idan ɗayan mu ya waye gari da safe ya ce asbahna ala fitratul islam mun wayi gari a bisa halittar asali ta musulunci wa ala kalimatul ikhlas mun wayi gari a bisa kalma ta ikhlasi wa ala dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallama mun wayi gari bisa addinin annabinmu muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa ala millati abina ibrahim kuma bisa addinin babanmu ibrahim hanifan musliman hanifan wanda yake mai karkacewa shirka mai karkacewa dukkan wata barna musliman mai miƙa wuya ga Allah wa ma kana minal mushrikina kuma bai taɓa kasancewa daga cikin mushrikai ba wani hadisi ne kamar da muka ce hadisi ne sahihi da wannan da wannan siga a kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a wannan riwaya ta ta Yahya ibn Sa'id al-Qattan cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana koya musu wannan idza asbahna idan mun waye gari yukallimuna idza asbaha ahaduna an yaqula yuallimuna idza asbaha ahaduna an yaqula to yana sanar da mu yana koyar da mu wannan da safi akwai ruwaya ta imamu ahmad wacce ya ruwaito ta ta hanyar wake ibn al-jarrah daga sufyan ibn sa'id al-thawri da wannan sanadi amma yazo da cewa kana yaqulu idza asbaha wa idza amsa idan ya waye gari ko idan yamma ta yi wato aka samu ƙarin yamma a cikin ruwayar sai dai wannan ruwaya wasu daga cikin malamai suna suna hukunta mata da shururi cewa ƙarin idan aka waye abin ƙarin yamma bai tabbata ba saboda mutane biyu ɗin da suka rawaito hadisin dukkan su amintattu ne da wake da Yahya ibn Sa'id al-Qattan sai dai a gurin malamai Yahya ibn Sa'id al-Qattan ya fi ƙarfi kuma shi ake gabatarwa a kansu ibn Mahdi a kansu wake da sauransu musamman a ruwayar su daga Sufyan ibn Sa'id al-Thawri ruwayar Yahya ibn Sa'id al-Qattan ta fi ƙarfi saboda haka wasu ke cewa ƙarin amsa yamma da aka ambata bai inganta ba ƙarin yamma da aka ambata a cikin ruwayar waki bai inganta ba kuma dukkan waɗanda suka ruwaito hadisin waɗanda duk suka ruwaito hadisin ya zo ta hanyoyi daban-daban kamar yadda muka ce amma duk waɗanda suka ruwaito hadisin daga sufyan a cikin littafin nasa'i da kuma littafin albayhaqi ad-da'watul kabir babu ƙarin yamma hakanan shu'ba ya rawaito wannan hadisi daga sufyan ibn sa'id al-thawri shi ma babu maganar abin nan ya rawaito wannan hadisi shi ma babu maganar yamma wato ya rawaito shi daga salama ibn kuhayb shi ma babu maganar yamma saboda haka zamu iya cewa hadisin ya inganta a matsayin zikirin safi amma bai inganta a matsayin zikirin yamma ba saboda ka haza min azkarus sabah a cikin waɗannan za ku ga akwai hadisan da suke sun haɗa biyu shi malamin ya kawo su akan duka sabah wa masa safe da yamma to amma akwai hadisan da za ku ga ya tabbata da safe amma kuma maganar yamma din akwai akwai magana kamar wanda muka wuce a baya na ɗazu wanne ne muka wuce ɗazu muka faɗi haka eh raditu billahi rabban wanda ya tabbata da safi amma shi ma ƙarin yamma ɗin ba a same shi ba sai a ruwaya da take mai rauni to haka shi ma wannan ƙarin yamma ɗin amma da safen wannan ya tabbata yana cewa asbahna ala fitratil islam mun wayi gari a bisa fitra ta musulunci fitra shine halittar da Allah ta'ala ya yi na dan adam tun a karan farko Allah ta'ala ya halicci dan adam a bisa tafarki miƙaƙƙe a bisa turbar musulunci kowane ɗan adam a haka ake halittarsa kamar yadda a ɗafsar sauce kullum mauludin yuladu alal fitrati fa abuwahu yi hawidanihi au yi nasirani au yi majisanihi kowane yaro da ake haifa ana haifarsa ne a bisa tafarki wanda yake miƙaƙƙe daga baya ne iyayensa suke mayar da shi ba yahude idan yahudawa ne ko su mai da shi ba nasare idan nasara ne ko kuma su mai da shi maguje idan maguzawa ne amma sanda yana dan karami sanda aka haife shi kafin ya kai wani manzalin da zai fahimci abin da yake yi to zai za a haife shi ne akan fitra annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah ta'ala na cewa khalaqtu ibadi hunafa fa atatuhum ash-shayatin fajtalathum fa harramat alaihim ما أحللت لهم وحل وأحلت عليهم ما حرمت عليهم الله تعالى yake cewa na halicci bayina hunafa wato masu karkacewa barna waɗanda suke kan tafarki madaidaici shaidanu daga baya suka zo suka halakar da su suka haramta musu abinda na halatta musu suka halatta musu abinda na haramta musu saboda kaga ashe wannan ita ce fitira ta farko da Allah ta'ala yake halittar mutum akan ta ita ce fitira ta musulunci fitratan la ilaha tabdila li khalqillah halitta ta asali da Allah yake wa dan adam wanda babu canji cikin halittar Allah to bawa yace asbahna ala fitratil islam mun wayi gari a bisa fitra halitta ta asali ta musulunci wa kalimatul ikhlas kalimatul ikhlas ita ce kalmar shahada kalmar ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah mun waye gari muna ƙara jaddada wannan kalma domin ita ce kalmar da take tace addinin mutum daga shirka daga dukkan wata shirka dukkan wani abu wanda yake zai bata ibadarsa sanan wa dini nabiyina muhammadin da addinin annabinmu muhammad sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan domin koyarwa ga al'ummarsa ce wadini nabiyina muhammad shi ne annabin shi ne muhammadu ɗin amma saboda koyar da mu yake yi sai ya faɗa na bai ce wadini ba an gane ko don ya ce maka wadini kai ba wadini za ka yi ta cewa to kai kai addinin naka ne kai ka zo da shi to sai ya faɗa yadda kowa da kowa in ya tashi ya faɗa sai ya zauna zanzan ودين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولعله أن صلى الله عليه وسلم فدار هكا أفيلي دم كوا يكويا وعلى ملة أبينا إبراهيم كما بس الدين النبي إبراهيم عليه السلام الإبراهيم شين إمام الحنفاء شين شوغبان وأن سكي بن تفريك توحيدي saboda haka annabi ibrahim salam shi ya assasa tauhidi duk waɗanda suka zo daga cikin 'ya'yansa banu isra'ila da allah ya ba su annabci tauhidi suka kira mutane zuwa gare shi har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ma ya fito daga tsatsansa tunda nasabarsa tana tikewa zuwa ga annabi isma'il a.s. annabi isma'il kuma ɗa yake ga annabi ibrahim a.s. saboda haka ya ce millati abina ibrahim allah ta'ala ya sha gaya mana cewa annabi ibrahim a.s. hanifan ne musliman wa ba kana minal mushriki inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan ولم يكن من المشركين annabi ibrahim salam ya kasance al'umma ce mai zama wato mutum ne wanda ake koyi da shi mutum ne wanda ake koyi da shi hanifan musliman hanifan wanda yake mai karkacewa dukkan wata barna mai miƙa wuya ga allah walam ya minal mushriki bai taɓa kasancewa daga cikin masu shirka ba ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما النبي إبراهيم عليه السلام bai taɓa kasancewa mushriki ba bai taɓa kasancewa ba nasare ba bai taɓa kasancewa ba yahudi ba da waɗannan addinai guda biyu ba ba su samu ba sai a bayansa ba gabaninsa ba a bayansa ne aka samu yahudanci aka samu nasaranci to za a shi ya zama ba nasari ko bai saboda ka shi mai miƙa wuya ne ga Allah ta'ala shi musliman ne mai miƙa wuya ne ga Allah ta'ala qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lillahi rabbil alamin lokacin da Allah ta'ala ya ce da shi aslim ka miƙa wuya qala aslamtu lillahi rabbil alamin shi na miƙa wuya ga Allah ubangijin ta'ala wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaqub يا بني يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون sauraka wannan shine addinin annabi ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl shine wanda ya sa muku wannan suna na musulmi masu miƙa wuya ga Allah shi yasa Allah ta'ala yayi wa annabinsa wahayi cewa ya bi addinin annabi ibrahim thumma awhayna ilayka an tattabi' millata ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikeen sannan muka yi maka wahayi an ittabi' millata ibrahim hanifan ka bi tafarkin annabi ibrahim wanda ya karkacewa dukkan wata barna bai taba kasancewa daga cikin mushrikai ba saboda haka addinin annabi ibrahim alayhi salam shine addinin tauhidi shine addinin da kowane musulmi ya waje bai yayi koyi da shi wajen tauhidinsa to shi yasa anan yake jaddada wannan وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما wanda yake karkacewa dukkan barna wa ma kana minal mushrikina kuma bai taba kasancewa daga cikin mushrikai ba to sai kuma addu'a ta 17 ko zikiri na 17 subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra sau 100 wannan hadisi ne sahihi yana cikin sayo muslim hadisi ne yana cikin sayo muslim hadisin abu huraira radiyallahu anhu ruwayar suhail ibn abi salih daga sumai shi kuma daga abi salih daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qalaha mi'ata marra hina yusbihu wa hina yumsi lam ya'ti bihi lam ya'ti ahadun yawm al-qiyamati bi afdal mimma ja'a bihi wanda zai ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari da safe ko da yamma lam ya'ti ahadun yawmal qiyamati bi afdala mimma ja'a bihi babu wani a ranar gobe kiyama da zai zo da abin da yafi wato zai zo da abin da yafi wannan falala abin da yafi wannan falala illa ahadun qala bi qala misla ma qala aw zada alayhi sai dai in wani za a samu wanda shi ma zai faɗi irin abin da wannan ya faɗa auza da alaihi ko kuma ya ƙara a kansa wato a ranar gobe kiyama babu wanda zai zo da wani aikin da ya fi wannan sai mutumin da ya faɗi irin wannan wato shi ma yake faɗar ɗari ɗari ɗin ko kuma yake faɗar sama da ɗari auza da alaihi ko yake da abin da yake sama da shi abin da ya faɗi sama da haka to kaga wannan yana nuna ana iya karawa bisa ɗari ɗin wato kana iya yin ɗari sannan kana iya karawa a bisa ɗari ɗin kana iya yin ɗari biyu ɗari uku an samu daga cikin sahabbai wanda suke yin dubu akwai ma masu yin dubu goma sha biyu irin su abu darda irin su abu huraira saboda haka ambatan ɗari allah ta'ala shi ya san hikimar faɗar ɗari ɗin shi ya bar wa kansa hikimar me yasa aka ce ɗari ba a ce casa'in ba ko casa'in da tara ko goma sha ɗaya ɗaya a zikirin mu kenan sha ɗaya ɗaya sannan na gaba shi ne la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ashara marrat aw marratan wahida wanda yazo ko dai sau goma ko sau daya yazo sau goma a ruwayar Abu Ayyub al-Ansari a ruwayar Abu Abu Ayyub al-Ansari wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qala ghadwatan la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ashara marratin kataba Allahu lahu ashara hasanatin wa maha anhu ashara sayyi'atin وكن له بقدر عشر رقاب وأجاره الله من الشيطان ومن قالها عشية كان له مثل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتي وأن يفعل وأن ذكري لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يفعل إيش سوغوما يفعل سوغوما له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب الله له عشر حسنات الله زي ربوتا مسلادا غوما wa maha anhu ashara sayyi'atin zai rubuta masa zai kankare masa laifuffuka goma wa kunna lahu bi qadri ashri riqabin za su kasance gare shi kamar wanda ya yanta bayi goma wa ajarahu Allahu min ash-shaytani kuma Allah zai tsare shi daga shedan wa man qalaha ashiyatan kana lahu mithlu zalika wanda ya faɗi wannan da yamma shi ma zai samu wannan lada saboda haka anan an faɗi adadi goma sannan akwai hadisin da ya ambaci adadi ɗaya duba da lokaci ya yi nuna mu tsaya a nan insha Allah a karatunmu na gaba bayan sallah za mu ɗora ko za mu ƙarƙare wannan hadisi abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh